نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna nawa ga wata ne? sha ɗaya ne ko? to muna sha ɗaya ga watan shawwal hira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da tara ga watan hudu shekara ta 2025 muna ci gaba da ta yin karatu ko kuma za mu ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulogul maram bayan hutun azumi da sallah ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ibadodin da muka yi cikin watan da ya gabata daban-daban Allah ta'ala ya karɓar mu musu Allah ya sa mun yi su daidai wa Allah ya sanya mu cikin bayi waɗanda aka yafe musu waɗanda aka gabarta masu kuma waɗanda suka yi ibadar da ta dace kurakurai kuma Allah ya fi mana wani babu muke kitabul hudud ko an fara ko an yi guda lokacin na biyu ne za a tashi to malam ya ce wani ubada ta mini samit radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga ubada dan samit yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki zira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce khudu anni khudu anni ku karba gare ni ku karba gare ni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila lalle Allah subhanahu wataala ya sanya masa hanya mata kenan albikru bilbikri budurwa ko kuma saurayi da saurayi albikru bilbikri saurayi da budurwa kenan ma'ana waɗanda ba su yi aure ba su ne albikru albikru shi ne wanda bai aure ba namiji ko mace bikru jaldu mi'atin bulala ɗari wa nafiyu sana da kuma kore shekara wanda bai aure ba Allah ya kiyaye je zina aka tabbatar da zinar shi to za a mai bulala ɗari aka ita ba macen da bata aure ba za a mata bulala ɗari sa'annan kuma a kore su shekara guda ɗaya ba za su ƙara dawowa wannan garin ba wasayyibu bisayyibi mai aure kuma da mai aure jaldu mi'atin bulala ɗari warrajmu da kuma jefewa rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan hadisin abinda yake karantar da mu kenan da Allah subhanahu wataala ce azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda cewa ana nufin bulala ɗarin nan ga wanda bai aure ba wanda bai aure bane da wanda bata yi aure ba suke da wannan hukuncin za musu bulala ɗari muna ganewa ko الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة ولا تأخذكم بما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما ta'ifatun min almu'minin da haka kenan abinda wani hadisi yake dauke da shi matsaloli guda biyu matsala ta farko ita ce albikir din nan hukuncin wato wanda baya da aure idan yayi zina abinda ake nufi da shi a wurin malamai shine al-hurrul baligh alladhi lam yujami fi nikahin sahih da wanda yake baligi wanda bai tara da mace ba a cikin aure wanda yake ingantacce ba saboda yanzu ya tara tara wadda bata inganta ba amma kuma mi shi bai taba yin aure ba to shi yake nihi da albikr wanda bai taba aure ba wannan matsala ta farko kenan daga cikin waɗannan matsalolin cewa idan wanda baya da aure ya wannan mugun aikin wannan aika aikan da Allah subhanahu wataala ya hana to abin da za a mashi kenan sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a mai bulala dari sa'annan kuma a kore shi shekara guda daya wannan ma dalili ne da yake nuna wajabcin wato korar shi daga gari ko kuma sanya shi kasu da dukkan wato wanda ya zina wanda yake baya da aure macewa lalle yana daga cikin wato cikan haddi sannan kuma wato wannan shine abinda malamai gaba ga guda hudu imam abubakar da umar da umar da, da usman da aliyu suka tafi akan shi imam malik ma haka imam shafi da Amr bin Ambal Abu Hanifa ne kadai bai ta zuwa ga wannan hukuncin na kora ba amma kuma ya inganta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nafiu sadatin da kuma kore shekara guda daya saboda ya riga ya tabbata kenan dan haka dai idan wannan abu ya tabbata ga wanda baya da aure hukuncin shi kenan mai aure kuma za a mai bulala 100 sa'an nan kuma a jehe shi bayan ya sha bulala 100 kuma a darme shi a jefe shi har mutuwa Allah ya kiyaye hadisi na gaba malam yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda yace ata rajulun min almuslimin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin musulmi wa huwa fil masjidi alhali yana cikin masallaci fanadahu sai ya kira shi fa qala sai ya ce ya rasulullah yace ya bakin Allah inni zanaitu lalle ni fa nayi zina fa a'radu anhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai daga barin shi tana yiwa baya da hankali domin aikin zina aiki ne da ake jin kunya faɗi kuma musamman ma wurin manyan mutane wurin shugaban halitta gaba ɗaya ka zo ka ce kayi zina kaga abu ne wanda mai yiwa tun da baka ji tsoron waɗi gaban shi ba tana yiwa ba zina bace tana yiwa ba ka da hankali to shi za manzo Allah sai ya kauda kai kamar bai ki ba fatanaha sai yayi nisa ko sai yayi wajen tilqa a wajhihi mana ya yi wajen fuska annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya dan kauda kai da sai ya dawo nan gurin wa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah inni zanaitu nace maka zina nayi fa a'rada anhu kuma manzo Allah sai ya dawo nan ya kauda kanshi kuma sallallahu alaihi wasallam hatta sanna zalika alaihi arba'a marratin har sai da ya maimaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka hasu hudu har tsoho da yana cewa ya rasulallah na yi zina manzala ya kau da kai na yi zina manzala ya kau da kai na yi zina manzala ya kau da kai sallallahu alaihi sallam falamma shaida ala nafsi arba marratin arba shahadatin yayin da ya shaida ga kanshi cewa shaidu guda hudu lalle ya aikata wannan mugun aikin da ahu rasulullah sallallahu alaihi sallam sai manzan Allah ya kira shi sallallahu alaihi sallam faƙala ya ce abika jununun kana tare da hauka ne kai mahaukaci ne ƙala la ya ce a ƙala sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce mai fa'al ahsanta shin ko ka taɓa yin aure shine asanta qala na'am yace eh fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idhabu bihi ku tafi da shi farjubuhu ku jefe shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi abin da hadisi yake nuna mu matsaloli ne da dama daga cikinsu cewa idan tabbatarwa ta tabbata ga wanda ya ya tabbatar da cewa ya aikata ya tabbatar hasso hudu kamar yadda wannan ya yi malamai sun yi sabani shin haka ɗin da ya hasso hudu sharaɗi ne ko ko ba sharaɗi ba a waɗansu sun tafi a kan cewa sharaɗi ne wasu kuma malamai suka ce ba sharaɗi ba ne amma dai a tabbatarwa ana buƙatar ta amma shin idan mutum yana so ya tabbatar da cewa ya yi wannan aikin domin a zartan mai da hukuncin Allah dole sai ya yi shaida har sau hudu kamar yadda wannan ya koko ko ba dole ba ne wasu malamai sun ce dole ne wasu kuma malamai suka ce ba dole ba ne abinda da ake so ya yarda kamar yadda hadisi ya gabata manzala sallallahu alaihi wasallam ce ma unais fa ine tarafat farjumha idan ta yi furci ta tabbatar da cewa ta aikata wannan hakin a jefe ta kaga manzala bai sharɗan ta mata so hudu ba ko wa in dai ta yi shikenan amma yawancin malamai sun tafi akan cewa sharadi ne idan ana so a tabbatar da zinan mai zina ta hanyar shi to lalle sai ya tabbatar ta hanyoyi sai ya tabbatar har su hudu cewa ya yi idan ya tabbatar da shaidu guda hudu sau da wannan dalilin to shi kenan wallahu ta'ala alam idan daga cikin hanyoyin da ake tabbatar ma mutum cewa ya aikata aikin alfasha ko dai a gani a samu shaidu guda hudu ko kuma shi da kan shi ce ya yi a yayin da ya ce ya yi to ba ya bukatar shaidu muna ganewa ko kuma imani ke sa mutum ma ya zo ya ce ya aikata abin kuma a ba shi daman ma ya kau da kai a ba shi daman ma ya tahiyar shi tun da ba wanda ya san ya yi ko ba shaidu shi ya kawo kan shi ya yi kaga an ba shi dama amma da haka nan ya dage sai an mai ta mai hukunci annabi na kabar da kai shi kuma yana dawowa kasan sai imanin mutum ya kai kuma ita zina haka take a lokacin da za ka yin ta baka da imani amma da ka kare kuma sai sai imani ya dawo da mutum ya san haka din ne tun da farko da bai bayi amma lokacin mutum ya gigice sha'awa ta riga ta rufe mutum idan in ba wannan abin ya yi ba ba zai ji daɗi rayuwar shi ba ko kuma da kayi sai jikin ka yi sanyi ka yi nadama ga wani fa wani fa ba ya nadama wani ba ya nadama shi ke dan kawai me za ya nadama to wani zai nadama kamar yadda galibin mutane suna yin nadama saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce imani kamar riga ce da ake lullaba mutum da mutum ya je za ya saba Allah sai a cire mai ita in ya kare sai a maida mashi to wani dama ba da imanin shi yasa ba jikin shi baya mutuwa da abin da ya baya damuwa ko mi zai jikin shi ba zai ba zai gaya mai cewa ba daidai ba ne ci aikin shi yadda ya ga dama Allah ya kiyaye amma wannan yana nuna imani ta yadda mutumin ya riga ya san hukuncin kuma ya aikata kuma ya san wanda ya aikata wannan hukuncin ga abin da ya kamata mishi shi yasa ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam nayi manzo Allah ya kawo da kai yace nayi manzo Allah ya kawo da kai yace nayi manzo Allah ya kawo da kai yace nayi har so hudu manzo Allah ya ce baka da hankali yace yana da hankali kai aure kawai duk shubohi ne da ya ce eh gaskiya ni ma hukaci ne shikenan hukunci ya sauka amma saboda imani imani ya riga ya dawo mai ya ce a ni lahiya launiki kaya aure nan ma sai ya ce a ni saurayi ne ban taba aure ba ya karya imanin ya dawo ba ya iya karya sai dai ya faɗi gaskiya yasa ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi auren abin da yake so kawai a zartan mai da hukunci saboda ya riga ya sha tarbiya ya dauki tarbiya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wanda yake nuna cewa din imaninka ana Allah yana iya jarraba ka da aikata wani mugun aiki daga cikin mugayen aiki yadda ka san baya da kyawu kuma duk da ka san dokar wannan aikin cewa gata amma kuma ka aikata kuma daga baya ka yarda a zartar maka da wannan hukunci kaga ba komai ke sa wannan ba sai imani da Allah subhanahu wataala idan ya kwanta a cikin zuciyar mutum Allah ya kara mana imani wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karba hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ce lamma ata ma'iz ibn malik lokacin da ma'iz dan malik yazo ila annabi sallallahu alaihi wasallam yazo annabi sallallahu alaihi wasallam qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi la'allaka qabbalta tana yiwa tsutsar bakin macen kai ba kwantawa kai da ita ba ine qabbalta yawa ka gama baki da ita ka tsotson mata baki ta rayuwa shine kai au ghamazta ko kuma zungura ta kai dan taba jikinta haka kai au nazarta ko kuma kallanta ma ne kai kace kai zina da ita domin duk waɗannan abubuwan sunan su zina ga wanda bai halitta kai da shi ba duk macen da ka kama bakinta ka tsoci bakinta alhali ba matarka bace to zina ce wani nau'i ne na zina yanan majazi yana iya kiran shi da zina ina nabi sallallahu alaihi wasallam ce hannuwa suna zina kunnuwa suna zina idanu suna zina baki yana zina ko awwa nan suna yi amma zinar su ba irin ta al'aura bace kamar yana iya kiran su da sunan zina haka ma idan ka taba jikin mace ka taba gabanta ko bayanta ko karin gumeta wani nau'i ne ga wanda bai halitta ka yi mata haka ba ko kuma ka kalle ta kallo ma zina ne manzo Allah ya ce idanu suna zina wa zinaha annabar zina su shine kallon mata waɗanda Allah bai halitta musu kalla ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tana yiwa ɗaya daga cikin waɗannan kai qala sai ya ce la ya rasulullah yace a a ya rasulullah ba ko ɗaya cikin wannan ita dai zinar dai nai ta yi imani Allah ƙara mana imani mana duk wannan yana nuna cewa idan aka kawo mutum ko ko mutum ya kawo kan shorin alkali domin a zartan mai da shari'a Allah alkali zai iya mai waɗannan tambayoyin muna ganewa ko waɗannan tambayoyin shibohi ne in aka yaye su aka kware mu mutum waɗannan aka raba da su to shikenan sai a zartan mai da hukunci ba wai kawai da an zo ka ce to shikenan sai an tambaye su ga me ma'anar zina din idan ya ce ya sani kamar yadda wannan ya ce a zina ya lalata ya yi shikenan sai a zartan mai da hukunci وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن قلب حديثي لك عمر بن الخطاب الله قال مسيرنا أنه خطب فقال لليش يا يهود بايته إن الله بعث محمدا بالحق للي الله سبحانه وتعالى يا إكوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكسيا وأنزل عليه الكتاب وما الله يسوى كم مشهد للتابي فكان فيما أنزل عليه آية الرجم sai ya kasance cikin abin da Allah ya sabkar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama ayatar rajim ita ce ayan jehiwa ƙarana ɗaya na umar ya ce mun karanta ita wannan aya ɗin wa wa'ainaha kuma mun hardace ta wa aqalnaha kuma mun fahimce ta farajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe mazinata wa rajamna badahu mu ma muka yi rajmu bayan shi fa akhsha to ina tsoro in qala bin nasi zamanun in zamani yayi tsawo da mutane an ya kula qa'ilun wani mai magana ya ce na najidun rajma fi kitabillah ba mu samun jifa a cikin littafin Allah ba mu ga ayar gata nan karara ba a samu wani mutum ya zo ya ce bai yarda ba wa yadhillu bi tarki faridatin anzalaha Allah sai su ɓace ma hanyar Allah ta hanyar barin farillar da Allah subhanahu wataala ya saukar da ita a cikin dokar shi wa innar rajma haqqun fi kitabillah ta'ala lalle jifa haƙƙi ne a cikin littafin Allah subhanahu wataala alaman zana akan wanda ya zina idan ahsana idan yayi aure minar rijali wan nisa daga maza da mata idza qamatil bayyina in dai dalili ya tsayu an samu kwakwaran dalili aw kana al hablu ko kuma ciki ya kasance aw la itirafu ko kuma itirafi muttafaqun alayhi wannan magana ta sayyidina Umar ce asar ne na sayyidina Umar magana shi ce ba ba magana annabi alayhi salatu wassalam ba ce amma yana bayanin yadda abu ya kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah hakika tabbas ya jefe mutane kamar yadda muka ga hadisai ko to su ma khalifofi bayan shi kamar Abubakar yayi sannan Umar yana ba da labari yace su ma sun yi to haka ma zamanin sayyidina Usman an yi zamanin sayyidina Ali zamanin duk hukunci ne tabbatacce amma aya ce da cikin alkur'ani mai girma ash-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalan min Allah tsoho da tsoho ana nihin mai aure namiji da mace idan suka yi zina ku shefe su hukunci ne daga Allah subhanahu wataala tabbatacce ba gudu ba ja da baya sakamako ne azaba ce daga Allah subhanahu wataala Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne da aya ce sai aka shafe ta me aka shafe karatunta amma hukuncinta yana nan to sai da amara yace ina tsoron zamani ya zo wani ya ce sun shi ya duba littafin Allah bai gani ba cikin Qur'ani to ba gaskiya bane kuma gashi nan ana ta samu ga mutane nan suna ta karyata abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ba yadda za ka fahimci littafin Allah ba tare da ba tare da sunnan manzon Allah ba ba yiwa ce kai kai ma qur'ani bayani shi manzo Allah ba zai ma qur'ani bayani ba ba yiwa kai aka saukan mashi kai ma bayanin ka ya kamata ka makanka kai kadai sauran mutane duka bar su kowa ya makan shi amma bayanin ka kuma sai ka ce dole shi ne bayani kuma dole shi za a bi kai naka dole abu ina na manzo Allah yake kun ba yiwa ce manzo Allah bai mu qur'ani bayani ko yana yiwa a ce kawai karanta shi yake tashi ya bar sahabbai saboda laraba ne su ma sai kowa ya yi nazari da kai a sai da ya koyar da su abubuwan da Allah sai da ya koyar da su ne suka rike a zamanin shi rike suke da su saboda zamanin su ba fitina zamanin su babu abubuwa masu ɗaukar hankali saboda haka ana fassara masu qur'anin suna rike suna ganin rayuwar manzo Allah dan a aikace ga ta nan ya yake ibadodi sai suka rike to zamani ya tafi gadin gadin bayi ko ba haka ba yau da gobe sai kaga amince gudun ka amince sai suke rubutawa waɗanda suka zo bayan sahabbai gudun saboda sun ga abubuwa suna ta tunda addinin musuluncin ba da yake yana shiga ƙasashe ko shiga ke cikin ƙasashe kuma ana ta garwayewa da wanda ba musulmi ba ta kenan ta hanyar nan ana iya mance wasu abubuwa wasu suka ce a zinkin rubutawa larura ce ta sa rubuta don ka amince don tsoron ka abin ya zamanto amince ya ma ake yin shi sai ake rubutawa to garin rubutun ne kuma sai abubuwa suka yi ta shigowa to daga nan ne kuma sai aka samu ka'idodi da malaman suka binciko cikin qur'ani da sunna ya ne ake karɓar labarin mutum ta wace hanya za a karɓa me Allah ya ce wurin karɓar labari ba shi kenan ba me annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa wurin karɓar labarai to sai a tsara abu doka duk wanda ya zo da labari sai an bincika sai an tona sai an diddigi a ga gaskiya ne ko ƙarya ne idan gaskiya ne ya zama hadisi ingantacce idan kuma labarin da aka diddigi ya zama ƙarya ne ya zama ta hadisin ƙarya ba shikenan ba su kuma da san ƙarya abin da yasa aka bar su saboda kasu tsaya cikin bakunan mutane ba su rubuce sai sai aka rubuta sai amma sai a musu alama cewa ƙarya ne ba shikenan ba wannan ƙarya ne wannan mai rauni ne wannan kaza ne shi ne kawai to saboda haka sai dawar ce yana tsoron zamani ya tsawo ga mutane a samu wani ya ce shi bai samu shi ba a cikin littafin Allah ba ba yarda da shi ba to ga sunan suna ta bayyana sai dai Allah subhanahu wataala ya kiyaye sa'annan wannan bayani na sayyidina Umar yana nuna mu cewa a kamar yadda nace zina tana tabbata ne da ɗaya daga cikin dalilai guda uku na farko a samu dalili hujja a samu shaida a zuwa iska mutum yana yi ba samu mutane guda hudu su ba da shaida kowa ya gani shi kenan shi ake ce ma albayyina shaida hujja muna ganewa ko ko kuma a samu mai a samu ciki a ga mace ba ta da aure da ciki ba ta taba aure ba amma da ciki ni kenan ta ta wace hanya ta samu cikin kenan shi wannan ba a bukatar ina shaidu suke cewa zina ta yi ga- ga ga shaida nan kenan ita kanta cikin ta shaida ne ya kama ta a zartan mata da hukunci ko kuma ita macen ta zo da kanta ko shi namiji ya zo da kanshi ya ce yayi kamar yadda hadisai da suka bayyana ma mutum baya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ma'ana dai sai da yana so ya tabbatar da cewa jefa mazinaci ya tabbata a cikin dokan Allah subhanahu wataala ba wani sabon abu ne da aka kirkira ba nawa ake sallama nan kira saura goma bai lokaci yayi tun da zake ko dan ba a fara da wuri ba mu tsaya haka da ko kuma an ba tambayoyi ko to bara a kira sallah ce ai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana na'am
sai shekara guda bai samu yin sallah ba ya ce wannan sallar ramka ta zashi ko ko shi kenan shekara guda bai sallah ba
to ya ce ya samu a horo ne na aikin soji tsawon shekara guda bai samu ya sallah ba wai ya zai da wannan sallai zai rama ta ne koko a uziri ne a yi ba da gangan ba ne ko haka da alama da ya uziri ne ana ba a ba shi dama ba inda ga yanan yana kokarin yin ta amma ba ya da damar yin ta yanan uziri ne da wanda ya bar abu da uziri to sai ya rama yanan mutum yana iya daukan wata da watanni wata uku ko wata biyar ko cikin wata shidda sai ka rama su na'am
nan kullum sai ka yi sallar kwana nawa wata shidda a shekara daya in kullum ka yi abin nan kwana biyu kenan ko Mm.
yadda da ka yi rikewa ko kwana uku ko sati guda kana iya wata shidda karama kana iya wata hudu karama kana iya wata uku karama gwargwado yadda kake kai ta neman gafara Allah kuma muna fatan wannan aiki Allah ta'ala ya sa magabata su ƙara ɗaukar sallah da mahimmanci a ciki Ai, gaskiya ne.
abin da za a ce ba a sallah me me zai hana a yi sallah zan ba mutane dama a zawar a yi ta la'asar a yi magariba musulmi ne mu kwarai gaskiya duk ta- taron waɗanda aka ɗauka ana koya musu horon sojin nan gaba ɗayan su duk musulmi ne haka ne in na polis ne haka ko na mine duk musulmi ne to bai kamata ba a ce muna musulmi kuma mu musulmi ba mu wa musulmi yan uwan mu dama a yi sallah sai Allah subhanahu wataala ya tarwatsa rayuwar mu gaskiya rayuwar mu sallah ita ce mafi girma cikin addinin mu kuma ce ba a yin ta
ba ya kamata a sanya ta cikin tsari ita ce gaba cikin addinin musulunci ya kamata a sanya ta cikin tsari Ya- lokaci na yi a tsaida ta a Allah.
kasashe nan na musulmi kasashen laraba ana aikin soji wanda ma ya yi namu amma tsayawa yake yi sallah kuma mu yi mu musulmi ne ba ba arna ba ne mu Allah haka kenan bai kamata ba a ce musulmi ma ya yi ne yana wani aiki a hana ya sallah ba ya kamata a san dabaru da hanyoyin da za a bi a- a matsayi- a zage ba mutane damar su yi sallah gaskiya ne.
Allah ya samu dace Amin. wannan tambayar kuma shine mutum ne yana iya armi macen da dan uwan baban shi zai arma amma ba su yi da huli ba ya an yi arman an arma kuma wani abu yawa kana sai arman ya watse kenan ba su yi abin nan ba to yace yanzu shi yana iya armi ko da ma sun yi eh fara ta taba tarewa gidan shi eh na'am ya sake ta sai aure ta masha
ko ko mutum ya halitta ya auri macen da dan uwan baban shi ya so ya aura amma bai aura ba an yi auren amma ba a tare ba aka rabu kanan babanka ko magajin babanka ya auri mace kayan a kai ta wata matsala ta faru aka rabu a shi ka rana ya taimaka makana ne ba auren magajin uba ko kanan uba babu wani abu na ko da ma ya aure ta ya aure ta ya sake ta bayan ta yi wata shekara shekaru gidan shi kanan babanka magajin babanka ya saki mace ba ta daga cikin matan da Allah ya hana maka aure Allahu akbar sai ka aura tantan ya ya gaza kai bari ka zo
Allahu akbar Allah musulunci bai hana ba na'am sai dai ah, irin da abu al'ada a rike abinda zai kawo rigima sai ka hakura da shi amma Gaskiya.
musulunci bai hana ba in zai kawo gaba tsakaninka wanda yake gaba shi ya yi ta Allah bai ce gaba da kai ba tunda ba ya su ya rabu da ita ba shi kenan Allahu akbar
ko ba haka ba yau tsohon mijinta ya zama tantan babu matsala insha Allah Allah ya samu dace Allah ƙara lafiya Amin, amin. Na'am. Na'am. Ba matsala mun. Ya ce ya iske wani bawan Allah yana sauraron labarai cikin masallaci. Labaran BBC ba matsala. Amma dai masallaci wurin sauraron Kur'ani da zikirin Allah ne. Amma dai don ka saurari saboda labarai ne a yi ba ba wani ba zage-zage ne ake ba wacin mutunci ba kuma ba ba rairaye da kada-kada ba ne ba matsala insha Allah sai dai ba haka ake so ba kamar kwana ne cikin masallaci ba haka ake so bai kamata ba a zange kwana masallaci ba amma in ta kama sai a yi amma dai ba wurin kwana ba ne kuma masallaci ba wurin hutawa ba ne eh wurin ka bude alkur'ani ne kai karatu ko kuma wurin kai zikirin Allah ne ko kai nafila ko kai farilla ko kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai tasbihi kawai ko azan na ai wasu dumumuwa wadanda za su kawo mu addini ci gaba ko azan na a koya ma mutane addini kamar haka an yi masallaci ne dan wannan to amma in ta kama ah, kana cikin masallacin ka tuna lokacin labarai ne ka kunna ba laihi bane babu laifi ciki sai dai da an kare ka kashi saboda ana karewa kada-kada ake sa da sauransu da an kare labarai sai ka kashi Ga wasu abubuwa tallace-tallace kake so ka saurara sai ka hita daga masallaci kamata cikin masallaci ana ta bushe-bushe da kada-kada ba na'am shi kenan to Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba daya ibadodin da muka yi wannan wata da ya gabata da wannan ma watan da muke ciki Allah ka karban mana su ya Allah Allah ka sa mun yi su daidai ya Allah Allah ka maimaita mana ka ƙara maimaita mana muna cikin koshin lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna cikin wadata Allah duk matsalolin mu da suka yi mana da bibiya Allah ka warware mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah matsalolinmu na zaman lafiya da rishin lafiya da matsalolinmu na tattalin arziki Allah duk ka warware mana su ya Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah muna roƙonka ka ƙara mana arziki mai albarka Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu gaba daya Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka kawo mana karshen matsalolin mu gaba da ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka gwada mana gaskiya ita ce gaskiya ka ba mu ikon yin aiki da ita ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon yin watsi da ita ya Allah Allah ka ji addu'o'in mu ya Allah Allah karba mana ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu tardo su ya Allah Allah ka samu cika da imani karban mana dukkanin ibadodin mu ya Allah ibadodin da muka yi da bakunan mu da aljihun mu ya Allah da gangar jikin mu Allah karbe su ya Allah Allah ka sanya mana a cikin asusun ajiya a wurin ka ya Allah Allah ka samu tar da wannan rana alkiyama ya Allah Allah ka samu samu aljanna da waɗannan ibadodi da muka yi Allah kuma Allah ka samu ƙara gyara halayen mu ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan addinin ka ya Allah ka ƙara musulunci daukaka da girma ya Allah ƙara mu kafirci rushewa da wacewa ya Allah Allah ka tarwatsa kafirci da kafirai ya Allah Allah kafiran nan da suka sha ma ƴan uwan mu musulmi kai ya Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Yahuda wannan ƴan kaka gida azzalumai ya Allah ka tarwatsa su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah Allah ka talauta su ka tsiyata su ya Allah Allah ka rusa su da su da makaman su ya Allah da su da waɗanda suke goya musu baya ya Allah Allah ka watsa ne su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka tada su daga wannan wurin da suke ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah Allah ƴan uwanmu masu rauni Allah ka ba su ƙarfi ya Allah ƴan uwanmu masu rauni Allah ka ba su ƙarfi ya Allah ƴan uwanmu masu rauni Allah ka ba su ƙarfi ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah ka mana ƙarshen waladu gaba ɗaya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin garin nan namu ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasar nan tamu ya Allah Allah ka mana ƙarshen duk wata fitina da ke faruwa ya Allah ƙasashen nan namu ya Allah masu rura wutar su ya Allah in suna shiriwa Allah ka shirya su in ba su shiriwa kuma Allah kai mana maganin su ya Allah Allah ka maido mana zaman lafiya irin na da ya Allah a cikin masallatanmu da gidajenmu da makarantunmu da kasuwanninmu ya Allah da gonakinmu da wuraren kiyanmu ya Allah Allah ka yada zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin rayuwarmu ya Allah ka amintar da mu daga dukkan abin da muke tsoro ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka duba mu da rahmanka da tausayinka ya Allah kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah Allah tattalin arzikin kasar nan ta mu Allah ka ɗaukaka shi ya Allah Allah wanda baya da ka bashi ya Allah shi kuma Allah ka bashi ka rika mai ya Allah ka sa mai albarka ya Allah Allah ka kara mashi ya Allah wanda yake zaman banza Allah ka kawo mai aiki ko kasuwa mai albarka wanda yake zaman kashe wanda Allah ka kawo karshen irin wannan wahala da yake ciki ya Allah Allah ka raba mu da talauci ya Allah ka raba mu da yunwa ya Allah ka kara mu musuluncin mu karfi ya Allah Allah ka kara mu musuluncin mu karfi ya Allah Allah ka kara mu musuluncin mu karfi ya Allah Allah ka karba mana addu'o'i ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين